اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحق المطاع ومالي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وكتابه وربك العزة عما يشركون والسلام على المرسلين والحمد لله لا لا ما ولي يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الذي أعلمهم فإنا عليهم مقتصدون أما منك الذي إلى النبي إنك لا تعلم مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون Allah na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ki iya biyan da goma ba ko makawo da wanda ya zama cikin mata idan mun tafiyar da kai kafin mu kashe ka suna ma'azantar da su ko da a lahira ne sai shi gaba da cewa awonu yanzu ka ko ko mu gwada maka azabar ne a ya cika cikin rayuwarka allazi wa annahu abinda muka yi maka alkawari biki da shi min azabin rage azabar ne fa inna alayhim muqdirun mu ma fikon haka ne akan alayhim wala azabin jiza azabar qadirun ma fikon yin haka ne فاستمسك بالذي اوحي اليك فايديك يدك ولا انت كيمك وعينا القران انك على صراط مستقيم كي لا تبت انت تفرق مليلك وانه في القران لذكر لك لو حكاني غريك ولقومك لكي لمتانك لنزوله للغتهم سبل سوفان القران للغه النابعه وسوف تسألون السنزة تنبيه عن القيام بحيث كتيا تحكم القرآن لا تنبيه
وتأمل الأمان حولك من رسول الله أجلنا من كل الرحمن على جميع الرسول ولقد أرسلناه بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا كتاب منها يرحمون
وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا يا رسول الله كتنبيه وأن أكا أيكو غبانك من رسلنا لك من ظلم أجعلنا من دون الرحمن آلهة شم من سيا آلهة وصيا يجيني وأنبع الله ما غيره ولا الذي يعتبر هو ولا هو كلمة لا إله إلا الله الله تنبيه أنبعه kuma waɗannan abubuwan da suka zo yau ba suna Allah yake a bauta musu ila an ce ko wannan magana da aka ce ya tambayi annabawa ai ya zo karshen annabawa ne ba sun zo musu ga Allah yana cewa ya tambaye su to ala zahiri an ce ne an ce ne an amuru rusul an tara musu manzannai lailatul isra a daren isra'i da miraji da shi ita ya zama imamul anbiya wal mursalin وقيل أن المراد بالذي سوى أمم من أي أحد كتابين الأمومي لدى كما أبو ثالثة بيونا التوراة للإنجيل Allah yake tambaye su shin attaura ya taba zuwa da wani abu a dumini ba shin lijila ya taba zuwa da wani abu a la ilaha illallah ba yasalu ala wahidin min qawlani da annal murada abin nufi min al-amr bin wuran da aka ce tambaya bin su'ali da tambayar al-taqarir bin ya tabbatar da mushriki mushriki mushriki quraishi ga mushrikan quraishiyawa annahu lam yati rasulun min Allah wani manzo daga Allah bai taba zuwa wala kitabin ko wani littafi ne ibadatu ghairillahi da ibadan wani Allah ba kamar da aka ce dare da aka yi Isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke ce subhanallazi asra bi abdihi laylatul masjidil haram da mutum aka an ce an tara mace annabawa alaihi musallatu wa salam alaihi taslim wa salam da jibril shi yayi wazana yayi ikama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai na ce ta kaddam kai ga ci gaba kai sallah da mutane to da aka gama ne Allah ya ce to ga annabawan nan duka an tara maka kuka tambaye su annabi ya ce a ai abin da kake kuka so ne kake tambaya ka duk su biyu ya isa ya isa abdullahi na abbas ya ce sun yi sallah bayansa sabu bakwai sabon manzanni guda uku sabon sauran annabawa guda hudu wanda yake daidai bayan annabi muhammadu annabi ibrahim khalil a damansa ismail a hagunsa ishaq sannan musa sannan sauran dukkan manzanni annabi ya masu limanci ya sallah raka a biyu da ya gama sai ya ce masu inna rabbi amma ilayya an asalakum Ubangiji na yi mana waye in tambaye ku shin ya taba aiko wani daga cikin ku da wani kira zuwa ga wani Allah ko da ya Muhammad mun ce da an aiko ku baki ne da kira ɗaya da shi ne la ilaha illallah kuma Allah ya gaya mana duk abin da aka bauta masa baki ba wannan barna ne kuma bayan haka ya gaya mana kai ne shigamakin annabawa kai ne shugaban manzanni rugangiya bayyana mana ta yi mana neman kuma mun san ba wani annabi bayan har zuwa ranar kiyama sai dai isa dan maryam shi ma in ya zo zai zo ne ba annabi ba zai dawo a wani ne zai kuma bi shi tafiyar ka shi za annabi ke cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah mafi dukkan abin da na faɗa da annabawan da duk suka wuce gabana shi ne la ilaha illallah to an samu tabbaci kenan da Allah yake tambaya ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة هم أيقوا النبي موسى لآيوهم إلى فرعون زوى فرعون وملئه لمتعنى سكيب دعوة لذو فقال فيه musu إني رسول رب العالمين ni manzo ne na ubangijin talikai
فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريد من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقال لا أيها الطاهر ادع لنا ربك بما أحد عندك إننا لمحرمون falamma ja'ahu bi ayatina yayin da annabi Musa ya zo makibnawa da ayoyin mu addallati ala risalatihi wanda sai nuni bisa cewa manzon Allah ne idan yayin nan hum yalhabuna suna dariya min hada gare ta ga ga fir'auna da yake shi ne Allah tun farko yana cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba ku da wani Allah in ba ni ba yau kuma ga wani ya zo yana ke shi manzon Allah ne sai yana suna dariya Allah ya ce ma nuri ba mu gaya musu nuna musu jin ayatin daga aya ɗaya ba min ayatil azabi daga ayoyin azaba sai da aka kawo su ayoyi ɗaya ɗaya ɗaya guda tara ko su ba da gaskiya kamar yadda aka kawo tufana ruwa kenan ya gama duk garin an kawo musu sanda da hannu da bari da bari da kwarkwata da kwaji da jini da sha da dukiyoyin amma duk da haka ne ba su ba da gaskiya ba Allah ta wata baka wani aya daga ayoyin azaba ba ka tsufa kamar ruwan da ya ambaliya wa huwa ma'un da fala buyutahu ruwa ne wanda ya shiga dakunan su wa wasala ila hulukil jalidina ba dama a zauna in an zauna sai kai makogoron wanda ke zama sai dai a tsaya haka suka zauna a tsaye su ba ta iyalin kwanaki bakwai bayan sun ce musa dan dabo dan dabo roke ka roka yaye mana nan yaye muku sai a kawo wani ko sai kwana kaɗan sai su zama sai kuma su juya sai aka kawo su bara duk inda mutum ya zauna zai ci abinci ya rage abinci a kwano bara zai cika kwano ba inda zai samu ya ci Allah ya ce mu taɓa kawo wani aya ba sai wanda za mu dawo da shi ya ji wancan girma illa ke akbaru min ukhtiha sai ta fi girma daga ƴar uwanta ƙari na tiya Allah ya kauna ma wa amna ka kama su bil azabi da azaba la'allahum ko su yarji'una su komo ana kore gaba da kafirci wa qalu li musa lamma rawa azaba sai suka ce ma Allah Musa duk sanda suka ga an kawo wani bala'in sai su zo wajen annabi Musa su ce ya ayyu hasayu ya dana dan dabo al-alim al-kamil malami cikakken masanin dabo lianna fiya indahu ilmun azim domin dan dabo shine babban malami a wajen su sai a komo babban dan dabo ya babban dan dabo ko la rabbaka duka suna da nasu ubangiji a fadin su shine ta wala ka roƙa mana ubangiji nan naka bima ahida innaka da abin da ya alkawarta maka min kashfil azabi ya anna in amanna na cewa zai yaye mana zunubi in mun ba da gaskiya inna la nahudu mu kan za mu shirya ai mu'minun
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقصون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون
فلما كشفنا yayin da muka yaye an humul azaba azaba gaban su bi du'a Musa kowane bala'i in ya zo musu sai ya zauna kwana bakwai daga asabar zuwa asabar idan annabi Musa ya yi addu'a sai ya dauki sai su zauna a cikin lafiya wata guda ba su ce wa Musa komai idan aka yi wata guda kuma sai su koma sai a ga sake kawo wata bala'i ranar ke cewa idan mun yaye musu azaba idan yayi na humtu yanqutu na yanquduna alahu sai su warware alƙawarin su su kuna ala kubrin su da goma kafirci wana da fir'aun sai fir'aun ya kira wata rana ittiyare yana mai fari shi komi ya cikin mutanen su kale ya komi ya ku mutane na alaysa li mulku misra ni ba ni ne mai sarkin misra ba ba ni ne mai mallakar misra ba وهذه الأنهار تجري من تحتي wannan korama na Nil kogin Nil da yake tsakiyar Misra tana gudana ne a ƙarƙashin gidaje na ta hajiyar kuturi amma na ji su nuna ba ku ga azamacin girma na ba duk wannan garin ni ne ba babba ni ne mai mallaki da komi garin na duk bayina ne ga wannan ruwan kuma daga ƙarƙashin gidana yake fitowa ba ku ga girma na ba an fi nuna ba ku gani أمنع خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أثارة من ذهب لو جاء معه الملائكة مقترنين فالتقى قومه وأباؤه إنهم كانوا قوما فاسقين
da yake masa haka suka ce ai to kai ne babba ai kai ne babba sai ce ana khairun min hada ni na ji wannan ba kai na nufin annabi Musa allazi huwa bayin wanda yake rauna kuma walakantacce kamar wannan yazo ya ce shi ne zafin Allah zai aiko wala ya kadi bi baya kusa kuma ya iya bayyana magana ma'ana ba a fahimtar maganarsa yanzu kalamuhu fi sukutati fil jamal allati tanawala hadith gari saboda shi annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya aike shi wajen Fir'auna ta je na cewa wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli to dalili an ce lokacin da Fir'auna ya yankan yara wai ba za a yi Musa ba Allah ya ce kana kariya ne a gidan ka ba zai rayu aka aike shi kissa sai dawo aka kawo shi gidan Fir'auna ya zauna gidan Fir'auna ne mata shi dare ne ya ci abincin gidan Fir'auna ya ja gidan Fir'auna ya zauna a gidan Fir'auna to da ya fara dan zabowa kaman mataki haka fir'auna yake yana son a kawo miki yaro ya wasa da ke da fir'auna ya zo da shi gaban sa yana wasa da ke annai musa kuma tun yana kankani na ba abokin gaban fir'auna sai ya je mu sai koda mu fir'auna mai sai fir'auna ya ce a a a a to wannan ba shi ne ba siyan aka yaro nan da ake wadannan kaga yaro sun yazo sun yazo to a lokacin ne sai ya ce ma asiya sai fa ya yanka shi sai ya yanka shi wannan ta ce a ya za ka yanka yaron da ba zai iya sanin garwashi da dabino ba ka ga garwashi ja ne dabino ma ja ne to yaron da bai da wayo yanzu da za a ajiye miki garwashi a ajiye miki dabino ba ba zai rarrabe ba sai ce to a kawo garwashi a kawo garwashi a kawo dabino a ajiye in bai dauka ba na san gaskiya ne aka kawo garwaji aka kawo dabino aka ajiye a tasa a gabansa aka ce dauki daya ko ya so ya dauki dabino da ya dauki dabino kuma firawuna zai kashe shi sai malaika ya buge hannun su zai dauki garwajin da ya dauki garwajin sai manna hancin su sai hancin ya kone sai ya zama magana zai hawa maka to annan ne yake zagin sai yake cewa wannan ko magana ba bi iya ba in ya zo magana haka ya ce wai Allah ya aiko shi wannan kaskantaccen mutum falawla warki ne ya sabura tun ya hana a jefa masa in yana da gaskiya a kawo masa kuntaye min zalim na dinari jam'u akuratu ka agribatin jamu suwarin ka adatin al'adar su fi man yi sauku yunahu duk wanda suka gabatar da shi suka zama da shi shugaba an yi bitu za su daura masa asirwe da min daye na zinari wai dan yi kuna wuce masa abin wuya na na zinari wai shi mu za a ce a wajen mutumin duniya shi yadda duniyar take ma haka Allah yake a wajensa yadda in ka mai da musarakin duniya ka sa mashi kayan ado da kayan tsawa da wani abubuwa ya rubuta jikinsa da sauransu waya manzon Allah zai zo haka ga yanan ko rigan girki mai jiki in Allah ne ya aiko shi ya sa mashi kundaye a nan gwana ya sa mashi sakandamin kundaye wanda ya fito ciki kamar masa masaraki aw ko kuma in bai yi haka ba ya amma hawan mala'ikatu a hado shi da mala'iku mana مقترنين متتابعين ما سفين جونا يشهدون سجيدا بشركه لجسيانسا وانا ابو فاستخف قومه فاباؤه لما نعجا Allah zai aiko mai rika ka aiko kowa sai wannan walakantaccen to kuma sai mutanen da yake kadatu ne irin sa sai girgiza da hankalin mutanen sa ba da'uhu suka fiti mai je ma yanzu da cikin abin da yake nufi min takaziri Musa na karyata annabi Musa innahum kanu qawman fasiqin su mutane ne fasikai
فلما عتبونا سقونا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير منه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم مختصمون falamma ansabuna yayin da suka karya suka buga ta mu in ta kauna min muka azabtar da su to akaran kana muka nutsar da su ajma'ina baki daya wato da aka yi ta kawo masu ayoyi dai dai dai har guda tara na karshe sai aka yi musu wanda ya fi zafi shine dukkan dukiyar da yake cikin ɗakunan su Allah ya shafe dukiya sai ka ake zinari sai ka zo ka tarar da yaran dutse duk dukiyarsu gaba ɗaya aka shafe sai zan ba sauran mai kuɗi kuma sai dai manyan man gidaje da sauransu to daga nan ne suka ce ai su kuma sai sun kashe annabi Musa alaihi salam yace to suka buga ta muka nutsar da su baki ɗaya Allah subhanahu wataala yace annabi Musa ku fita ga baki ɗayan ku da asuba kar ku bari kowa ya sani to matan bani Isra'il sai suka ɓanta gaba sai suna ce ma matan bani a kindawa a ba su aron kayan ado za su buki gobe to suka karbi irin balabalan da za su sa gobe su biya mana to dama an gaya ba duk wani cikin bani isra'ila da asu ba ya fita ya biya da musa to haka fita kenan gari na wayewa aka waye gari ba sauran bani isra'ila ko ɗaya a cikin masar sun fita sai aka gaya ba fir'auna cewa ai duk mutanen su ne ta waɗannan 'yan mutanen 'yan su nawa ne su nawa ne ya ka ce ina su da yake ji kenan sun da hanyar teku to sannan ne da ya ji su za ka je Allah subhanahu wataala ya ce Musa Musa ya zama yake ba zurfi a sakan hajar in ka ji sannan nan naka za ka yi ka buji ruwan nan in ka buji ruwan nan ko ba zai bude ko dangi goma sha biyu ne can mutane a ɗari su nan dama su ne ra'ayi ba haɗa shakau kamar macen da wasu mal'adu da risa jini dama su ne dalilin zuwan su fitira kenan ƴaƴan annabi yaqubu ne alaihi salam su goma sha biyu to su ne suka yi ta zama kuma abu ya zo ya juye kibda suka karɓi mulki sai suka ce ai asalin yusufun da ya zo din nan ma bawa ne ai kuma bayan ku ne asalin abin kenan to lokacin da Allah yake da suka husata muka nutsar da su dama an ce Allah subhanahu wata'ala ya taba aiko mala'ika Jibril ke nan da cikin Fir'auna da cikin mulkin sa ya zo ya same shi ya ce mai gida ina da tambaya ne ranka da da yace mai tambayan ka yace mutum ne ya yi samu wani bawan sa ya girmama shi ya girmama shi ya masa komai na arziki ba abin da bai masa ba ya ɗaukaka shi ya ɗaukaka shi rannan kawai mai gidan yana zaune sai ya haye kan kujerar mai gida yace wai shi ne ma mai gida me ya kamata a yi da shi sai bar auren shi a nutsar da shi a ruwa a nutsar da shi a ruwa a haka ne ya to zai rubuta mu sai ya rubuta sai fir'aun da sai jibril ya rike to shi ne da aka nutsar da shi zai ce kaza ya ce aika kai hukunci da kanka alaka muka nutsar da su baki daya wa ja'alnahu muka sanya su salaman jamu salimin kamalimin wa halamin ai salikina sun tsere sun tafi kenan libratan abin lura kaga fir'auna har yanzu jikin sa na nan dama ya Allah ya ce al-yawma nunajjika min badanika yanzu za mu tsirar da kai da jikinka dan lokacin da aka halaka da fir'auna mutanen bani Isra'il saboda tsoro suka ce hanya fir'aunan ko ya mutu duk mulkin nan nasa a wannan dan ruwan shi kenan ya dare Allah ce to bari ma ku gani ruwa gobe da ke sai ga gawan nan kawai ga yana ji keken banza wa masalan ya zama misali lil akhirin ga nan masu zuwa da karshe ba da hu yamtasiluna li halihim fala yasmuna kan su gabatu ala misli afani kita misali ayyukan
ولما ضرب ابن مريم مثلا ذا قوم منهم يصدون وقالوا أآلهتنا خير نمه ما ضربوه لك إلا جدلا فهم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل
Na'am. Wannan ma ba ibnu Maryam masalan yayin da aka sanya Isa dan Maryam zama misali. Hina da zala qawluhu ta'ala lokacin da fadin Allah ya sauka innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam. Ku da abin da kuke bautawa gaba ɗaya duka kira da wutan jahannama ne. Ana mushriku na jama'a suka ce abu kenan rabina mun yadda an ta kuna ari aduna ma isa kuma kan ba su zama tare da isa ya annahu don isa ubida an bauta masa min dunin layi ba aka bar allah wanda ya bada wannan shine ibn zib'ara daga bayan ya zo ya musulun ta kamin ya musulun da ne yake cewa ai sai na je na yi gushanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa shin nasara ba su bauta ma masihu ba yahudu ba su bauta ma uzairu ba bari mu dinga ba su bauta mala'iku ba in dai waɗannan sun na cikin wuta ko ma mun yadda akwai zama cikin wuta yana ce idan sau muka yayin da mutanen ka ayyukan su ku min wa min al-masan yasudun yalhabuna suna dariya faran don farin ciki bi ma ta lebu da abin da suka ji in dai har bautan wani abu zai sa ya shiga wuta to a shi kenan an bauta mai isa isa dan wuta ne kenan a fadin su to da su ma sun yadda gumakan su zama yan wuta Allah ya ce masu ma zara'una qalu suka ce alihatna shin kuma kan mu khairun sun fi an gugu isa ya fi mu mun san isa ya fi kuma kan mu fanarna mu yadda an ta kuna alihatna ma ahu kuma kan mu zamo tare da shi Allah ya ce ma narabu laka illa jadalan ya rasulullah ka maka wannan misali ba sai dai kusuma bil badili da banna li ilmin saboda sanin su annama da rainin akiri abin da bai da wani muga mai hankali wanda ba bai da hankali ba la ilaha illa alaihi salam ba zai samu isa alaihi salam ba bal hum su qawmun mutane ne khatimun jadidul hukumati masu tsananin hutuma in ma huwa isa bai zama ba illa abdun sai bawa ne daga cikin bayan mu an amna alaihi muka ni'imtar akan sabin nubuwati da annabi waja'alnahu mun sanya shi bi wujudihi da samuwansa min ghairi abin ba tare da uba ba ya zamo masalan li bani isra'ila misali ga bani isra'ila ai kal misli kamar misali ya garabati saboda zamowa bakon abu ne yustadan bihi ala qudratin lahi ta'ala a kafa iko da shi a kan dalili bisa kudurar Allah ta'ala kaga Allah yana so ya nuna mutane shi mai iko ne akan dukkan komai ya rike Adamu alaihi salam daga kalmar kun fa yakun Adamu ya tashi da aka tashi haihuwan Hawwa'u samar da Hawwa'u sai aka samar da ita daga hakar karin annabi Adamu alaihi salam to kaga nan misali Adamu ba ba wane ne uban shi babu wane ne uwarsa babu kalmar kun fa yakun ya samar da shi kaga Allah yana da iko ya samar da mutum ba uwa ba uwa ya yi an gani to sai ga hawawo an samar da ita ta har karkarin adamu alaihi salam wani ne wata babu to a ce Allah da iko ya samar da ɗa daga uba babu uwa to ya rike ɗaya ya ka zo kan annabi Isa alaihi salam sai Allah ya samar da Isa daga Maryam mahaifiyarsa wanda yake ba uba wane ne uban Isa babu to Allah yana nuna maka ala kulli shay'in qadir to mu kuma dukkan mu sai samu da mu tsakanin uwa da uba kowa ka ganki nan waye baban ka wani waye uwa ka wani to Allah ya nuna cewa yana da iko bisa dukkan komai ya zama misali ga bani Isra'ila walau da sha ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين
walau na sha da mun so da ja'anna minkum mala'ikatan da mun sanya mala'iku musayanku fil ardi a cikin kasa ya khulquna su malawa ghalibun ku bi an nuhlikakum mu halakar da ku mu kawo mala'iku wa innahu ay isa isa da ilmun lisa'ati saukan isan sani ne na zu- na na- na- na saukan da na sa alkiyama sanan mu tu'lamu bi nuzulihi daga ran da isa alayhi salamu ya sake dawowa cikin al'umma annabi muhammad to an san tashin kiyama ya kusa ma'adin ya zo ya yi aikinsa dajjal in ya zo ya yi aikinsa isa in ya zo ya kashe dujal to idan isa ya tafi to da ilmin lissa sa'ar kiyama ta zo babu sauran alkhairi su kwaje fala tamtarun na karku shakka fiya da ita ai da shukkan da fi hadu fi hada ku shakka a cikin sa وذيب منه نون الرب للجزم وهو الذين للتقاء ساكنين أفليس فلا تمتروننني وقل لهم كتابة اتبعوني كبيني على هذا التوحيد على التوحيد بس توحيد هذا الذي امركم به وانا شيء نكي هورون كلكي صراط مستقيم تبعتي لمدلي ولا يصدنكم الشيطان كشي ان يجوز تكو غبرين الدين الله انه في شيطان لكم عدو ابوكين غابا ne gare ku bayyinin bayyin al'adawa ne bayyinan nan gaba
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف العذاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ولما جاء عيسى بالبينات عند النبي عيسى يزول مؤجزوزي بالبينات أو الشرائع للشريعوي قال كما في قد جئتكم بالحكمة ناظمكم الحكمة بالنبوة لأنه وشرائع الإنجيل لشريعوي للإنجيل ولأبين لكم بعد الذي تختلفون لكم بين مقساش أبن كنت ساباني فيه أتجنس من أحكام التوراة له كنته كنت التوراة من أمر الدين نلم الدين وغيره لو ننسى فبين لهم امر الدين يبين لهم لمر الدين فاتقوا الله وجدوا لهم الله وأجيئوني كمين إن الله هو ربي وربكم Allah shi ne Ubangiji na da ku baki ɗaya, sabulu ku bauta ma Allah, haza wannan bautan shi ne siratun mustaqim na barke madaidai. Fa talabal azabu min bainihim sai gayya gayya ce in suka saba daga bayan sun tsakanin su bin isa isa masu bin isa din nan sun kasu kashi uku wasu ka ce ai isan ne allah ma aw ko ko ibn lahi dan allah ne aw ko ko salisu salasati na ukun uku ne isa allah maryam allah shi ma allah to shine mai hamzi yake ce ai ilahu barakatu ma sabina bi ilahi lillahi ilahi lillahi ya za a ce Allah ya zama haka ana shakka a Allah ne? Ai babu shakka a Allah, Allah nan ɗaya ne ne suka fi shirki cewa. Ba wayanan kalman azaba ya tabbata lil ladina zalamu. Ga waɗanda suka yi zalunci kafaru bima qalu fi Isa min azab yawmin daga azaba rana alimin mai ladani. An yanzu هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فلا الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين an yantazirun ayil kuffar shin kafirai suna sauraron ne ne ai ma yantazirun ba su sauraro illa sa'ata sai sa'al kiyama an taji yawm tazo masu badalan min sa'ati faqdat min hamki wa hum la yash'uruna ba su sani ba su waqti maji'a na lokacin zuwan da kauda ko gabanin da shi da ake so kowane lokaci mutum ya yi ta aikin alkhairi kaga Allah ya ce sa'ar kiyama za ta faɗo a abke to kana nufin cewa sai wancan ne babban to sa'ar kiyama kashi uku ne kiyama babban shine wanda za a tada mutane daga kaburburansu a zuwa kitabi kiyama karama shine mutuwarka annabi yace man mata qamat kiyamatu duk wanda ya mutu kiyamar da ta zo karka ce ai wancan kiyamar ne a'a naka kiyamar ba na zuwa daga ran da ka mutu ai komai naka an rufe sai kiyama na tsakiya shine lokacin da za a tura kaho a tada mutane a cikin rayuwa wallahi duka waɗannan babu wanda ya san lokacinsa ko kai ka san zaka mutu ma ta dani na mun ayi annam dan mutu kuma da nan sun ma za ta kafi bugatan in dai baka san abin da zaka yi gobe ba shi da ba gobe da kiyama ka ko jini ne kiyama ka babu wanda ya san wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kiyaman nan ba a kiyaye shi ba a gane shi sai dai alamominsa shi babban kiyama ne mun faɗa an sani tun a cikin alƙawar hadisi an tani lal abata rabbata wa an tani rufat al qurat al alat ri'a al ja'i tadawulu fil bunyan sai mun ana rage ce alaman dajin kiyama za a ɗauki ilimi jahilci yau sannan abin da zai faru a wannan lokacin zina zai watsu ko ta ina sannan shan giya shan giya zai watsu ko ta ina mana in ka ce giya duk abin da ke sa baya ya shiga duk abin da zai ja baya zai ce ba ai ni ban shan giya ai ni ban shan giya amma ya sha kalido ya sha kwayoyi ya sha wuyu duk an zuwa su daya kullum ma kamar akala duk abin da ya gaura ya hankali duk an ya yawa yanzu ko matashi ya ce ai shi kawai in bai sha ba ba ta ba za ta mai daidai ba sai da ya ce ya yi daidai ko ina ya yawa sannan abin da ya ba da tsoro hadisin sun ya ce za ki ga masallatai ana ta raya su ga yawan karatun qur'ani ba zikiri ba zikiri ya ce a wannan lokacin mafi sharrin mutane a lokacin malaman zamanin su suke tada fitina gare su da kuma su suke tada fitina gare su zai koma ko ina ana masallaci amma an cika izikiri ko ina ana karatun Qur'ani an cika izikiri alaman tashi kiyama ke kuma kowa ya san cikin turun da ya faru ke faruwa a cikin addini daga irin wannan wurare ne duk wani fitina na addini da wani menene na ganin ya faru shekaru hamsin da suka sani ba wanda ya san wannan wani da kowa kowa ya ga assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum amma yanzu mutum sai ya ganka wai ba wannan ita maka arne ma sai ya maka assalamu alaikum shi ya ganka zai wuce amma an ya ganka yake tare a malaka saboda ya wani kamar shi ba zai sallama to manzala zai yace to karshen alaman daji kiyama ne alaman babban daji kiyama ne la ya masallaci ko ta ina ba zikiri ai Allah ke wa manan azlamu mimman mana a masajid Allah an yuzkara fiha wa sa'ati hara biha wai zalunci ba mutum ɗaya ne ni zalunci kamar wanda ya hana a kira Allah a masallatai wannan yayi aiki a rushe masallaci ne masallaci in ba kiran Allah da shi da dakin garu da shi da sosu da to shine yake cewa ku kiyaye fakar zaji kiyama da zo muku baka ta ta kar ka dauka wancan ne kila gobe ne kiyamar ka kila an jima ne kiyamar ka kila gidi ne kiyamar ka kila ma ba za ka gida bar ga yanzu wa kun la yashuru ba wanda ya sani a ranar kiyama an afil ma wa bayan tsanan alkai lawo banane abokai da masu yi bisa saboki duniya a duniya yau mal kiyamata ranar kiyama ba abubuwan ibanin ado sashin su za su abokan gaba ga sashi inda mutaqin sai dai masu tsoron Allah المتعادين بالله ما صدقوا saboda Allah ala ta'ati fa inna wasqa an ce ranar kiyama mai ce da zai ce da afarfajiyar kiyama Allah ce ya ibadi la khawfun alaikum al-yawm bayina nawa ba ku da tsoro yau to duk wanda suke farfajiyar hadda na banza kowa zai daga kansa sai ne saki kiran yace amma ba allazina amalu bi ayatina ba su imanin ba wa kanu muslimin wai suka zama musulmai kar ku ji tsoro duk abin da gani yau ba da ku ake yi ba da sauran addinai sai kowa ya koyar da kai to Allah subhanahu wa ta'ala ne kira an ce kai aboki mutumin kirki wanda zai kira ka zuwa ga Allah kar ka aboki mutumin da abutansa ba zai zaburar da kai zuwa ga Allah ba domin in kai abokin banza to kai wannan banza ne عن المرء لا تفعل واغفر قانونه وكل قرين بالمقارنة يقترن إن كان مسلمين أبو جهل من ذكر كما لا يرد إن كان مسلمين أبو جهل من استجبار من استجبار وكما أن النبي يقول إذا لن ياما ياي كان هذا أبوكي نس الله مسلمين كري wanda kullum ke cewa wani ka kiyaye ba ka zo mu je masallaci sai ka riga shi mutuwa to idan ya je kiyama ya ga irin ni'imar da Allah ya ba shi daga irin alkhairin da Allah zai ce Allah Allah ina roƙonka wani abu wani abokina shi yake zaburar da ni bisa wannan alkhairin kullum ya ce mini mu je masallaci kullum mu ce mini mu je wajen aikin alkhairi Allah kar ka karkatar da shi bayana Allah kar ka karkatar da shi bayana Allah ka sa ya tafiya ne kyau har ya zo ya same ni Allah sai ke na kokarta roƙonka na karbi roƙonka sai a daidaita shi a saita yana mutuwa sai Allah ya ɗauko ruhi shi da ruwa ya fito ga abokin da naka idan ko abokin masiyaci ne za ka masallaci kai da Allah yanzu a je masallaci kai sun samu mutane kiran sallah za ka je karatu shi a da Allah ma ji a redo za ka yi takara ya ce a'a mu ji BBC za ka karanta alkur'ani ya kama ka jarida a shirin ke ɗan gine duk hanyoyin da za ka ƙi Allah an kawo maka jiya lokacin da za ka karanta za ka yi lazumi da safe Amerika ta ce a ji labaru London sun ce a ji labaru ba ka son kowane ɗaya tsere maka yawa ɗan ayi sallan isha kanin ka yi bacci to lalle ne ka karanta wani abu ya zama ƙarshen aikin ka alkhairi an kawo maka TV akwai labaru in za ka yi takara an ba ka facebook ko yaro yanzu ya awa ɗaya awa uku a kan facebook amma karatu alkur'ani babu za ka yi nazari a cikin harkar allah ka shiga intanet yawan hitin labarin fasaro ne duk hanyoyin da za a je an tare maka ga gidan kwallo kullum da dare su wannan abu haɗari ne a musulmi haɗari ne babba ka samu lokaci kullum wanda ayyukanka na alkhairi ne a lissafinka an ce kowane bawa mumini yana da littafi na yinin da ya yi aikin aikin yau littafinsa daban idan an rurrewa a ƙarshe aka ga istighfari a ciki to shi kenan ta kasanta kyau kenan sai mai tawalkiya mai tawalkiya daga walkiyar nan Allah zai halitti mala'ika ya dinga nema maka gabara idan ko ba ya ci bari a cikin zai koma baka kirin baka kirin haka za ta dace to na ka shin littafin ka na yau akwai isi gibari annabi ya ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku hisabi kamin ai maku hisabi in ka zo kwantawa ka tunanin yau mai nai na alkhairi na yi kaza na yi kaza Allah na gode maka da kai mutum wa maka ne Allah na gode maka na gode maka ba da wara da bane Allah ka so ne kai mani haka wasu na kyan aikin banza kawai suka sa a gaba me na yi mummuna a Allah Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba ba zan sake ba to idan kai haka sai ya zama magana annabi a ta'ibu min zambi kamar la zambala mutum Allah ke cewa ranar kiyama kar ka yadda abokin ka ya zan abokin gaban ka ya zamo shi yake maka addu'a can in ka lura harkar duniya duka duk magoya mutanen duniya makiyansa ne duk magoya amma abokin duniya makiyansa ne misali kana da mulki ko kana da kuɗi da sauran duk wanda suke kewa da kai makiyanka ne dan ba Allah suke kuma abin nan abin na dahi za su tashi kuɗin na ƙaura da koma wani wuri za su ga abin su mai duka ya gaishe gaishe ran gade a ran ya ba ba abu kaji kenan daga nan za a ba daga bai inda abun zai tashi kamin a jira yau shi ko tun naka na Allah kullun da ya ji kai ciwo shi ke ciwo da ya ji ka samu ba kai shi ya samu da yayi kuma ku je lahira ku nemi juna da kun nemi juna har ku taimaki juna a lahira Allah sana ya ce to karke kaka zama kana da abokan da za ku zagi juna a lahira ka rike abokin da za ku yi ma juna fatan alkhairi a lahira amma an yi nisa an yi nisa kana samun dukiya zai ga sababbin abokai na Allah sai su nesa sai a nesa da su kana samun mulki abokinka na Allah ba bai da hanyar da zai ganka sai wanda suka iya kanya suka iya munafinci suka iya hade-hade ai ai haka za a yi haka za a yi ba su taɓa yin bari shugaba ya ga wani mutumin kirki ko abin kirkin ba in zai ma Allah ya tabbake shi ba to abin da Allah zai ce ba so ya tafi da Allah ne nan zai ce wa ya ibadi bayina yake ta ilil mutawqin bayina a yau din nan la khawfun alaikum ba tsoro a kanku wa اليوم ولا تجعلون بابا بكين سكي إذا لم يجد المتعافون بالله يذلهم الله تحت عرشه يوم لا ذل إلا ذله أنا من إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يقتلهم الأنبياء والشهداء لقومهم من الله تبارك وتعالى كما أنت من يعانين يسويتهم المتعافون بالله المتزاولون بالله المتبادلون بالله المتجالسون في الله الذين ينتقون ذكر الله كما ينتقي بعضهم التمر يجمعون لا لرهينهم تجمعون ولا لمائل يكتجمون بل في ذات الله هؤلاء المتهابون في الله bakau mutahabina ila al-abad wato abin da annabi ke cewa Allah yana da wasu bayi zan zo ranar kiyama a wani irin matsayi su ba annabawa ba ba shahidai ba amma annabawa wanda ba irin su annabi Muhammadu ba da wasannai za su yi burin su zama su saboda mai saboda kusatar su ga Allah kamar an tambayi annabi zuwa ya zai ce masu son juna don Allah masu kai ma juna ziyara don Allah masu ba juna kyauta don Allah masu zama cikin Allah su zauna su yi zikiri ko su yi zikiri ko su yi karatu su ne ake suke da wannan matsayi sannan suna tsintan zikiri kamar yadda in mutum ya ga dabino mai kyau ya kan da ya suna taruwa ba don zumuncin su ba ba don kuɗi ba da za su raba za su taru da cikin zakin Allah wannan su ne Allah ya ce su ne mutu na billahi wannan hadisi ne wanda musulmi ya ruwaito shi ya ce sun wanzu masu soyayya har abada nan duniya masoya lahira masoya haka din na duniya nan duniya masoyi akwai in ta tashi ji mai tashi nan annabi jira ta zaru annabi na amanu bi ayatina wanda suka ba da gaskiya da ayoyin mu ayat alqur'ani na wa kanu muslimin sun zama musulmai
ودخل الجنة أنتم وأزواجكم تكبرون يطاف عليهم بثلاث من ذهب وأكواب وفيها ما تشهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها كما كنتم تعملون wadkhulul jannata ku shiga aljanna abinda za ku ce musu kenan antum wa azwajukum ku da matayenku tubaruna kuna farin ciki wa tukramuna ana girmama ku a cikin aljanna aljanna na ba kun da za ka kamanta shi ne duniya ba za ka ce irin gidan wani ko irin wani gidan wani ba don Allah ce ya ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala hadara ala kan bashar duk waɗannan abubuwan duniyar da ake kawo mana don mu gaskata na aljannan ne ko wasu abubuwa automatic wasu abubuwa computer wasu abubuwa na ne hawa ha na Allah ba injin ba komai ba lalacewa ba makanike Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya in kana kwance kaga dabino mai kyau a sama kace dukiyan kai ce dalilin can kuwa ai da zan kiki sai kwamfuta zai yi kasa kasa ta zo da dinka sai ka ɗiba in kana tsaye ne goma can komi Allah ya kira ya ce kuna farin ciki girmamawa wanda ba taɓa ganin shi ba ya babu alimu ana kewayawa a kansu suke hajji da akusa bin isa'in min zaɓe akusi na zinari wa akawabin da kof وهو إناء لا أروة له يشرب الشارب ذم شاي من حيث جاء جنبه وفيها أجن الجنة أبوي ما تشتهي الأنفس أبوان ري تكي جن دائن فتكي شعوى أبوي أكما جاكا sai wani magana ta lafi nama wani ta haɗe ta ya rasu da rayuwakin aljannan nan akwai rakumi ina son rakumi da nan nake ce akwai akwai sai wani ta ce ya rasu da a cikin aljannan nan akwai akwai doki yake ina so doki yake akwai doki na kwal doki ma ba irin wannan mai jini ba da kwal ne mai motsi da kansa iya ba ta ce ina mutu dan aljanna da abin da gane ma raka ga shi nan tala zuzubin jannati wata lazula ayo ido na daɗin gani ka san shi ido yana so ya ji daɗi a baki ido ma yana so ya ga daɗin ko ko abinci aka ajiye maka bakin girin sai dai in baki ya gaya maka da daɗin tukunna amma sai ka kishi to shi kallon abincin aljanna ba ya isa a ganki ba kallon ya isa jin daɗi ba sai kuma nan dana wata nasu da ayi zarra wa an tun biya khalidu sannan abin da ya ji daɗi na aljanna da wama baki ya ci da wama baki ya ci duk daɗin duniya an jima kaɗan ba zai guje duk duniya ba ce naka ne barin shi za ka yi barin shi za ka yi duk kayan daji a ce naka ne in ka ci bakin cikin ka zauren sai mai zai yi can an jima kuma doyi bayan gida to a jana ba a bayan gida in ka ci ka koshi ne sai kawai ka yi iska iska zai zama kamshin almisi ruwa ba irin nan wanda zai yanke ba a ce a yan kulle ban gobe ba magana cewa an kashe wuta ko kudin wuta gaba ɗaya an shirya shi ne kalkal haske ne ko ta ina sannan kuma ga dawama an ce ce muku kululun bila mautin dan aljanna dawama ba mutuwa a a ce ba mutuwa yadda muka san mutuwa take mana da annabi a duniya nan ba abu to ya bi dadi ma wata ga jira ta wanda ranka kidan aljanna ne na
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لهم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما تلوناهم ولكن كانوا هم الظالمين
نعم وتلك الجنة وانتانك كده الجنة أورثتموها أن قادر مكو إذا saboda sababin ayyukan ku da kuka yi Abdullahi na Abbas ya ce wurin su muhalin nan Allah ya halitti ma kowane rai aljanna da wuta hatta kafiri yana da aljannansa mumini ma yana da aljannansa yana ma da wutansa to idan aka kwashi ɗan wuta aka sa su a wuta sai an nuna musu gidansu aljanna kun ga na ga gidan ku canza kun yi aikin kirki to amma yanzu tun da ba ku yi aikin kirki ba ku je da gidan banza can sai kuma mumini sai ce kai Allah ya so ka kaga da gidan da ke can da banza yanzu kan Allah ya zaɓe ka zato in an gama rabawa sauran gidan suna nan sai Allah ya ce to zuwa yi gari ai gari matsiyacin dan aljanna ne kamar duniya da kamar ta mai faɗin kamar duniya da abin da ke cikin ta shine na koma baya Allah ya ce wa tilkal jannatu urustumuha saboda mai bi ma kuntum ta'malun shi za Allah ba aikin ka yake duba ba shi za abin da yake dawo da mutane a janna ka ji nuna da imani shi ne imani kullun yana da imani kullun yana da imani in yaje a janna ma yana da imani ne shi ko kafiri kullun kafiri ne ko ya je wuta kafiri ne amma zai ga ce ma Allah a dawo a dawo duniya a dawo a dawo to ana dawo ma zai koma ne shi mumini ana dawo ma imanin zai koma نعم ولكم لا أركم أنكم تعملون لكم يا فاكهة كايا مرمري يا تبت غريب وأشكين كثيرة ميوة بالغا ساكن تتأكلون كنا كل ما يوكل يغرب هذا بدله duk abin da aka kawo aka ci yanzu ka kawo an jima kuma sai ka ji dadin ya canza wato iri ɗaya ne ba in an kawo maka kaci yanzu an jima ka ce a kawo irin da abincin ɗazu ka dawo sai ka ji kuma dadin ya ne ka wancan إن المجرمين حقيقة مجرمين كافرين سنت في عذاب جهنم a cikin azabar jahannama Allah tare mu khaliduna masu dawwama shi la yufattaru anhum ba a sauwake musu ko wani sakon wa hum fiya mulizun su sun yi shurwa su da ya fi irin hushirin da na yanke kauna wa ma zalamnahum hum zalunce su ba walakin kanu hum zalimun su ne suka zama azzalimai da kansu
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مكرمون ام يعرفون انا لا نبلغ سرهم ونجواهم بل ورسلنا اليهم يكتبون ونادوا sai su kira su ‘yan wutar, ya maliku ma'ana mai gadin wuta, liyakali alaina rabbuka ka roƙa mana Ubangijinmu ya karbi nan mu ma mutu mana irin na duniya mu huta. Idan sun bari haka, kala sai amsa musu amma ba za a amsa musu ba ba da arfi sanakin sai bayan shekara dubu. Suna roƙon nan, a kashe mu mana ba za a amsa ba sai a shekara dubu. sai su ce zai ce musu innakum majisun ku kun zauna kenan alama da'iman madawwami qala ta'ala Allah ta'ala ce laqad ji'nakum haqiqa mun zo muku ayana maka da bilhaqi da gaskiya ala lisanin rasul bisa hajjan manzo sallallahu alaihi wa sallam walakin aktharakum lil haqqi karihun amma yawancin ku ma cikin gaskiya ne kun ga gaskiya kuka ki saboda haka dole ne ku dawoma a cikin wutar am amramu ay kufar makka ta haka mu amran sun kulla wani al'amari na kai akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun kulla ba inna mubrimun mu ma muna kulla kaidi mu mu kamun kaidi da shi ilahi za mu halaka da su am ya sabu ko suna zaton anna la nasma'u sirrahum babu jin asirin da suke yi ne ai muna ji la na san wasu ran wani jawabin da ganawar su ma yi tsoro na ila gairihim abinda suke asiri zuwa waɗansunsu na cewa za su cuci annabi wa ma ya shafu da abinda suke shiryawa biyi da shi da biyan annabi in suna zaton ba mu je ne bala da su ma'uzalika muna ji wa rusuluna manzanninmu mala'ikun da suke tare da su a yi habaza ladaihim yaktubuna suna wurin su suna rubuta zalika wancanan ga alhamdulillah rabbil alamin a'a haram haram amma wa in kudin takin ya yi daidai da buhun masaran to in kudin takin ya yi daidai da buhun masaran to bai zama haramun ba
zai karbi tubansa tsakaninsa da shi sai dai haƙƙin shi kuma tsakanin wanda ya gaji sai dai biya diya
haka kuma ta wani yana tsari wani mutum ne bayan tsarin mutum da yanzu shi ya tsari da matansa wani ya yi matsayin azumin da yake bayan mutum da yanzu idan bai kai karfe biyar saura minti biyar ba aka gama a lahiya lau. Wawa. wawa ne mana an ce ka sai karna bibi yusufun da wala da barrun da barrun da jahili da suna tsare mata su zauna a cikin daki kar su fita abu ya ke ba in ka saka in dai ma mai shi koyar wani zai kama kaga duk abin da ta jawo maka watakila da yi zina a wurin tafiyan watakila da yi sharri da yi wani duk abin ya koma kanka kaga ya kama wawa ke
Thank you. kuma yau kan wani abuwa wani wuya da ne ya ya fata wurin yara ya yi abu da karfi yan da ya yi shi ne yin zama da Allah ya yi maka musu da wani abin da zai yi don Allah ya Allah yi ya da kuma ya rawa.
ya shirya shi Allah ya shirya shi za a baki insha Allah Sannan kuma a kan kana wani wani mutanen da ba ne shi ne roƙon ma da Allah ya yi maka addu'a ko wata ne ke da wani samuwa. Shi ne su ba ga su ba ta wani mai ta yin sigibari ya ta yin sigibari abin da ke hana ruwa sabon Allah idan sako ya yi yawa sabon Allah ya yawa sai Allah ya ɗauke ruwansa amma maganinsa yin sigibari sai yawaita yin sigibari Allah zai kawo mana ruwa da mun su baki da sai zama a kan kana neman ma da ya yi maka musu da addu'a ko duka da Allah.
Allah ba mu lafiya zama lafiya da kuma lafiya mun kan kan kan Allah ya gafarta mana Allah mun kana da nama mun da fadin mun da barkati da sunan Allah hadi na qur'ani kan cikin wala hadi mun ya yi mun da sunan Allah Allah ya wani ya bada.